أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت عودية بقدرها فاعتمل السيل زبدا رابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء هلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مدروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا أهدي يا واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنزل من السماء ماء فسال توجية بقدرها فاتمل السيد زبدا رابيا ومما توكدون عليه في نير ابتغاء حلية نومة زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينفو فينفس في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال Allah subhanahu wa ta'ala mun gode Allah da ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka yau muna yau lahadi ko 18 ga watan ramadana a hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da biyu uku ga watan shida a 2018 miladiyan annabi isa alaihi salam muna cikin suratun ra'adi aya na sha bakwai allah subhanahu wa ta'ala ya ce an zala samayi allah nan shine wanda ya saukar daga sama an zala sama'i ma'an allah shine ya saukar daga wato daga sama ya saukar da ruwa fasalat audiyatun ai fasalat audiyatun da Allah ya saukar da ruwa daga sama sai wato wato rafi audiyatun rafuka na ruwa rafi na ruwa sai ta kwarara fasalat audiyatun bi kadriha da gwargwadon abin da yake cikinta da ruwa ya zo ya zuba ya cika dukkan wani rafi na ruwa sai ya kwarara ya ba mu hanyar ruwa misali ta da ya tunji kadiriya fata malasailu fata malasailu zabadar rabia sai a sailu wato kwarara sai ya ɗauki kumfa wanda yake maɗaukaki a kansa fata malasailu zabadar rabia wa mimma duna alaihi fineri ko da kuma abin da kuke kunna wuta a kansa omin ma tuki duna abin da kuke hurawa kuke hura wuta a kansa omin ma tuki duna alai fineri ya fineri ibtiga alhileti ko yawwa dan neman ado yawwa wa min ma tukiduna alaihi ah, alaihi finneri ibtiga alhileti dan neman ado au mata'in ko kuma dan neman wani kayan amfani shi ma zabadin misluhu shi ma yana da kumfa irin na kogi ko na rafi da ya zubar da ruwa kwarara ya zuba ya ɗauki kumfa da kuma datti da shauransu yawa an matayin zabadin misulu kazalika ko ya lahu lamsal kazalika ya lahu haƙa wal batil haka dai kuma Allah yake buga misalin ƙarya da kuma gaskiya kazalika ya lahu haƙa wal batil fa amma zabudu fa yazhabu jufa'a amma kun fa sai ya tafi a banza wa amma ma yanfa'un nasa amma abin da dai amfani mutane fayan kusu filardi sai ya zauna a kan ƙasa kazalika ko ya dirbin lawul misal haka dai Allah yake buga irin wannan misalai wato abin da ayan take nufi shine wato Allah shine ya saukar da ruwa daga sama da ya saukar da ruwa daga sama sai ruwan nan ya cika wato rafuka rafi na ruwa duk ya cika rafin da ya cika kuma sai ya kama kwalala tunda kowa ya san idan ruwan sama ya cika ya cika kogi ko rafi to zuba da fare sai ya bi hanya ruwa to idan ya ba ma hanyar ruwa shi kuma hanyar ruwa ya kwalara da aka ga ya ɗibi datti da wasu takalma ne itacuwa ne meye da shauransu to sai kaga ya ɗibi kumfa mai yawa da wannan dattin kumfan nan da dattin nan sai kaga ma ya rufe ruwan ma hanyar ruwa ruwa na tafiya sai ga ba a ganin ma shi ainihin idan ruwa fuskar ruwan sai wannan dattin kawai to wannan dattin shine ainihin abin da ake nema ko kuma ainihin ruwa din ruwa ne shine abin da ake nema to haka ƙarya take ita duk sa'in da Allah ya kawo gaskiya to he ƙarya ta zo ta hau kanta sai kaga kaman ta lulluɓa gaskiya ɗin kaman gaskiya bare wani tasiri ba amma ana nan ana nan sai kaga wannan ƙaryan ta tafi ta bar kuma gaskiyan na nan to shine Allah subhanahu wataala ya ce da ya saukar da ruwa daga rafi ya kwarara ya ɗibi datti da kumfa maɗaukakin kumfa duk kumfan sai ya rufe ruwa eh amma zabadar rabiya wa mimma tuqiduna alaihi fineri haka kuma abin da kuke kunna wuta a kansa kuke hura wuta a kansa a cikin wuta wato kamar misali zinare da azurfa duk sa'in wato ibtiga alhiliyati dan neman ado sa'ilin da aka nemo wato aka samo karfan da yake da haɗe da zinare a jikinsa ko azurfa da aka ga idan aka kunna masa wuta da aka ga kumfana tasowa a jiki yanzu ko zinare nan da ganin an kai shi gun masu wanki ko gwal ai za ka ga in an je ƙona shi ake in an ƙona shi kumfa ya taso kumfan nan sai a zubar da shi shi kuma ainihin ruwan gwal ɗin ya zauna sai ka gan shi ya zama mai haske kal da shauransu ko to haka Allah yake al'amarinsa to haka Allah yake yake al'amarinsa to ba ainihin kumfan ake bukata ba ainihin ruwan gwal ɗin ake bukata to shine Allah ya ce fa amma zabadu fa yazhabu jufa'a kun faye ya tafi a banza lokacin da ruwa ya zo a makudanan ruwa kun ya hau kan ainihin ruwa ya rufe ruwa din ana jimawa sai kaga iska na ta hura kumfan na ta ga kumfan ya tafi mene a banza da shi amma abin da dai amfani mutane sai ya zauna to haka kullun ƙarya take ƙarya za ta zo ta lulluɓa gaskiya ta lulluɓa gaskiya sai ka kaman gaskiya ba zai tasiri ba kaman yanzu yau mene kaman yau yanda muke ciki a musulunci in ka lura da musulunci a duniya kafirai duk sun kama musulmi sun lullube su ta ko ta ina musulmi bai da wani yanci duk sa'in da zaka ji an ce wannan dan ta'adda ne sai kaga wa musulmi ake raba wannan dan ta'adda da wuya kaga an gwada maka arni an ce maka dan ta'adda ne duk sa'in da dan ta'adda ya taso sai a manna wa musulunci duk sa'in da dan ta'adda ya taso sai a manna wa musulunci to amma su kuma arnara gan suna zama lafiya lau kai ka ce babu yan ta'adda ma a cikinsu ba wani abu ne dokin mai baki ne ya fi gudu in ja hausawa mu musulunci an riga an kanan naɗe mu musulmi bai sai yi kataɓus ba sai ka ga kafiran duniya sun masa rubdugu sabiya da ƙarya aka take lullaba ƙarya a take lullaba gaskiya amma kuma gaskiyan shi ne dai dawwama kuma a kwana a tashi a- a- ko a ki ko a so musulunci shi da irin jaye akan kafirci din sai an zo an waye gari babu wani addini ma a duniyan sai musulunci in ma da mutum kafiri sai dai yayi kafircin amene sai dai yayi a boye sabila da haka to haka ahalin layi yake haka tafiyan mutanen kirki yake da haka ga ƙarya duk ta lulluɓa gaskiya yanzu ka lura karantarwa irin na mutanen kirki wato irin na mutanen kirki na da da yanzu ya kaga an mene sai kaga an lullube ta yawa irin karantarwa irin na mutanen kirki da tsoron Allah irin na mutan da duk da yake duk da kaga an an lullube an lullube ta amma kuma ƙaryan ita da ta tafi ta bar gaskiya din yanzu misali in ka lura soyayyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullum wayannan mutane a ce maka mai san annabi dan bid'a ne mai yin zikiri dan bid'a ne mai yin kaza amma tare da kama gidajen labarai da suke gidajen rediyo amma har gobe kuma gaskiya tana nan tana aikinta to haka Allah ya ce yake buga misali fa amma zabudu fa yazabu jufa'an amma ƙarya ya yi tafa a banza shine kumfa kenan fa yazabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fa yamkusu fil ardi amma abin da zai amfani mutane sai kaga ya zauna akan ƙasa to haka gaskiya take dama Allah ya ce yusabbitu Allahu allazina amanu bilkauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da wato da magana wanda yake matabbaci ga wanda suka yi imani shine dai tabbata kuma Allah ya ce innal arda lillahi yursuwa ibadiyas salihu ƙasa na Allah ne kuma yana gadar da ita wa mutane wanda suke salihai mutanen kirki dama haka Allah ya ce walakar katabna fi zaburi min ba'di zikri annal arda yursuwa ibadiyas salihu inna biya zala balagan liqaumin abidin Allah walƙarba Allah ya rubuta a cikin fizzaburi cikin littafi wato annar lillahi ƙasa na Allah ne duniya ya rusuwa ibadiyar salihuna kuma bayinsa mutanen kirki su ne da su gaji ƙasa wato inna zala balagan Allah ya ce lallai akwai isarwa liƙaumin abidina ga mutane wanda suke masu bautan Allah subhanahu wa ta'ala na'am
للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد
للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما تلل جميعا ومثله معه لابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة أو؟ و- أولئك لهم سوء الحساب ومأويهم جهنم وبئس المهاد الله يتي للذين استجابوا لربهم ya tabbata ga wanda suka amsa kira ma ubangijinsu wato ma'ana wanda suka amsa wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to duk wanda suka amsa wannan kalma lillazina tajabu li rabbihim wa ya tabbata ga wanda suka amsa kira ga ubangijinsu da Allah ya ce ya allazina amanu tajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum ya ku wanda suka yi imani ku amsa kira ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku amsa kiransu yayin da suka kiraye ku zuwa ga abin da zai rayar da ku yawa to wanda suka amsa wannan kiran Allah ya ce alhusna kyakkyawa ta tabbata gare su mecece alhusna ita ce aljanna shine a wani aya yake ce lillazina ahsanul husna wa ziyada ya tabbata alhusna kyakkyawa ta tabbata ga wanda suka kyautata aiki wa ziyada da kuma ƙari wane ne wato wanda suka kyautata aiki su ne wanda suka kar- amsa la ilaha illallah suka yi kuma aiki mai kyau to aljanna ta tabbata gare su ita ne alhusna wa ziyadatan kuma Allah ya- a wancan aya yace hadda ma ƙari menene ƙari din shine ganin Allah su biya da ganin Allah ya fi aljanna daɗi shi yasa aka ce bayan Allah idan suka je ganin Allah to akwai wanda ya an kamo su ma an je an saka su aljannan sun an kulle ba za su iya tukunna su zauna a cikin aljanna sabiya da ganin daɗin Allah ganin fuskan Allah da ganin zati wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira Allah ya ce wasu fuskan tana haske ranar kiyama kuma tana kallo zuwa ga wane zuwa ga ubangijinta to Allah ya samu daga cikin wa'annan masu wanda da mu kalli zati subhanahu wataala sabiya da haka Allah ya ce wato lillazina istajabu li rabbihimul husna yawa kyakkyawa ta tabbata gare su ita ce aljanna lillazina istajabu li rabbihimul husna wallazina lam yastajibu lahu ko waɗannan kuma da basu amsa ma Allah ba basu amsa faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam wallazina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil jami'an ko da da su yi burin law anna lahum ma fil jami'an ina ma abin da ke kan ƙasa ga baki ɗaya gare su da ya zamo gare su nasu law anna lahum ma fil jami'an wa mislahu ma'ahu ko da misalin irin abin da ke kan ƙasa ɗin wato wanda ba su amsa ma ubangiji ba da su yi burin ina ma a ce duniya cikin duniya zinare da wani zinaren cikin duniya don su fanshi kansu su bayar a gurin Allah shine Allah yake cewa na ya falan tuqbala minhu ba da a taba karba musu wato mai zinare dai a ranar kiyama yau malayan fa umalu wala banu illa man talla bi qalbin salim ranar da Allah ya ce yau malayan fa umalu wala banu yau yau malayin fa'umalin wala banu ranar da wato dukiya da ‘ya'ya ba da su yi amfani ba illa mana talla bi kalbin salimin sai wanda ya zo wa Allah da zuciya wanda take kubucacciyar zuciya shine zuciyar da take cike da la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuciyar da ta zo da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce wallazina lam yastajibu lahu لو أن له ما في جميعا ومثله معه لابتدوا به كو dan su yi fansa da shi kafirai da su yi burin ina ma suna da zinare cikin duniya da wani zinaren misalin irin cikin duniya su ba wa Allah don a fanshi kansu daga barin shiga wuta ba a ranar kuma zinare ba dai amfani ba a ranar kamar yanzu kuɗi ne a duniya a ce maka an ce duk wani mai ajiyayyen kuɗi ya fito da shi da yi canjin kuɗi ya ƙi fitowa da shi a fito da shi da ya canjin kuɗi ya ƙi fitowa da shi sai bayan shekara arba'in da canja kuɗi sai ya fito da shi me da ta masa wannan kuɗin ai ɗaya take da takardan ƙosai wannan kuɗinsa eh haka yara da ta amfani da shi siyaga ko ko da ya cika masallacin nan kuwa tabi da an bar amfani da shi to haka ita amfanin dukiya ita kuɗi da muke ganinta da zinare da azurfa da 'ya'ya da zuriya amfaninsa iyakacin nan duniya ne yauwa duk wanda ya je lahira bayi da aiki mai kyau bayi da yawan la'ila ilallah bayi da istighfari bayi da uwa uba soyayyen manzan Allah yauwa domin ita ne kololuwan abin da za ta yi amfani musamman mu a wannan zamani namu soyayyen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine domin mutum da ya samu ya idiraki wato ya riski matsayin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so a filin kiyama in dai ka mutu da soyayyan annabi to duk munin aikin ka ana kyakkyawan zaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dai cece ka to ya ne soyayyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yawan masa salati wa shi shugaba din da yawan jin yabansa da kuma fifita shi akan kowa kamar yadda muka sani cewa sahabbai sun fifita soyayyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dukiyansu akan ƴaƴansu tunda hikayen nan da ake yawan kawowa cewa an je uhudu an dawo wata mata haka ce an kashe mijinta an kashe babanta an kashe yayanta ana tana ce menene ya wani hali annabi Muhammadu yake ciki ana ce an kashe babanki wani hali annabi Muhammadu an kashe kazanki wani tace kai dukkan wani masifa kullu masibatu kullu musibatu ba da kajalal tace duk wani masifa in dai ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu ba yace ta ce to wannan masifan mai sauki ne da haka ake so kowa ya ji soyayyan annabi Muhammad a ransa da haka kamar yadda annabin yake cewa yake ce masabai wata ran ana zaune yake ce Allah ya ji kan masoyana sabai suka ce Rasulullah ba mu ne masoyanka ba yace ba ku ne masoyana ba kamar yadda Imam Hakim ya rawaito na hadisi yace ku sabai na ne a wani ruwan kuma yace Allah ya ji kan yan uwana rahimallahu ikhwani Allah ya ji kan yan uwana suka ce su a yan uwanka ya Rasulullah ba mu bane in mun ɗauki ruwayan yan uwa in kuma ruwayan da ya ce Allah jikan masoyana ne suka ce wane ne masoyanka kowa yan uwanka ya ce su ne wanda za su zo baya ya ce ɗayansu na burin da dai ba da dukiyansa da 'ya'yansa da karan kansa da komai da ya mallaka don ya gani ya ce da ya bayar tabiya da haka wato mu ma Allah ya samu daga cikin wa'annan masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama tabiya haka soyayen annabi ba ƙarya bane soyayen annabi shine ka ji a ranka cewa annabin nan a kansa da aka iya ba da ranka a kansa da aka iya ba da shagonka wanda yake cike da kaya da da a ce misali ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin stadium na Bauchi amma ba wanda zai shige ya ganshi sai wanda ya bada abin da ya mallaka a nan da ware munafukai masu sallan ƙarya da ainihin masoya annabi na gaskiya dan akwai munafikin da bare bayar ba irin wanda an tashi tafiya yaƙi dama akwai su tun zamanin manzo Allah wanda za su dinga nokewa ana ce a fito a je yaƙi suna ce a ya rasulullahi da ɗaya mu bari in sun zo bakin gari gara dai Allah ya ce wala ta'rifan nan fi lahanil qawli da sanni da ka san su cikin wato mummunan zance lahanil qawli illan magana duk sayin da ake magana aikin alkhairi kaga wani shi kullum shawarin sa gurbatacciya raunanna ne to munafiki ne irin wayannan domin lokacin da da ji yakin udu annabi ya yi shawari ya ce mu fita ne mu tare su kafin su zo ko kuma bari sun iso nan duk sahabi mai imani ya ce ya rasulullahi da yaƙi kan a cikin gida ai gara a wajen gida ko ba haka ba ce gara dai mu fita dai wajen gari ko me dai kare ma kashe mu ne da su iya kare a can amma su shigo kuma nan su rushe gidaddajin mu su mai da mu bayi a gaban iyayen mu da matan mu amma sa Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafikai shi kan abin da ya ce amin cewa ya dage a wai gara bari su zo kofan ganuwan Madina wai kanuwan masu zo sun fara shigowa gari wai anan ne da arama Allah ya ce wala ta'rifan nan fi lanil qawli da ka san su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin raunin magana to haka yau ake gane munafikai makiya annabi Muhammadu ayaba annabi su ce bid'a ne ayi zikiri su ce bid'a ne a zo kuma kaji suna faɗan wasu munanan magana annabi Muhammadu abun mamaki wai kaga mutum ya zo yana cewa subhanallahi wai iyayen shugaba sallallahu alaihi wasallam suna suna gidan wuta kuma baya jin kunyan faɗan wannan magana kuma ba su taɓa kwabansa a kai ba a zo a ce maka annabi bai san gaibu ba sallallahu alaihi wasallam a ce annabi yana kaza a tsaye tsaban a raina shi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya sa mu cika da imani to sabila da haka ranan kiyama abin da dai amfani shine soyayyen annabi Muhammadu yawa da kuma yawan la ilaha illallah da istighfari soyayyan san kuma wanda take da kyau da koyi da shi irin cin abincinsa kamar yadda ranar muka faɗa irin sada zumuntansa irin yadda yake ma dabbobi sallallahu alaihi wasallama yadda yake wa makauta sallallahu alaihi wasallama yadda yake haƙuri annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to haka ake so mu ma mu koya yawa to zama soyayyan tana tana haɗuwa kuma da mai da aiki na'am to Allah ya ce labtadau bihi ulaika lahum su'ul azabi Allah ya ce waɗannan wanda ba su amsa kiran la ilaha illallah nan ba ba su soyayyan annabin nan to ulai kalam sul azabi mummunan azaba shi ya tabbata akan su Allah ya kiyaye mu kuma wa ma'awai jahannamu kuma wutan jahannama ita ne makomin su wa bisal mihadu Allah ya ce wannan shimfiɗi yayi muni a ce wuta da a shimfiɗa kai kuma a kawo mutum a dammala shi a kai Allah ya ce subhanallahi wannan shimfiɗi yayi muni yanzu ka duba misali yanzu a ce maka a kona taya ka san taya in aka sa masa wuta in ya kama ci ci kai ka ce kai ka ce wannan da in an gin ya gama ci ma wannan wurin ma dai da a samu rami wanda ya kai tsayin mutum tafiya da aka ji wutan na wani kuka na to a ce irin wannan a haɗa taya da yawa a kunna taya ɗaya ma ka duba irin yadda yake ci a kunna wutan a zuwa ɗauko mutum tsirara a duɓala shi a kai dan Allah ya annabi kana tsamman ya da'ai wuta annabi sallallahu alaihi wasallam na ce ittaqun nar walau bi shakkit tamra ku ji tsoron wuta koda da tsagin dabino ne koda da tsagin dabino duka duba wuta ana ce ruwan zafi ya shafi mutum yanzu ya kaga ana ce a bashi madara a bashi madara sabiya da wuta tana da saurin kama zuciya kuma irin wannan ya shafa ruwa ga mutum wuta ya dan shafe shi amma ashe ya kama nan ya shafa amma ya ji ya cikin zuciyarsa ya kaga mutum ya mutu in ya zo ga karan kwana wanda ya shafa ruwa da yawa irin wannan to me kake tsammani kuma an ɗauke ka kuɗin gurum an ji an tsoma mutum a ciki Allah ya kiyaye mu albarkan manzan Allah kuma jikin an ce jiki sai an girmama jikin mutum ta an gina jikin ta yi kauri jikin ta yi kauri ka duba da yadda ake dan misali ake ce fatan giwa kaurinsa ba kowane wato mashi ne ko kifiya ake harbanta da shi ya taba ya mata illa ba sai dai kawai ta ji kaman kaman kai ne a dan samu dan kusa dan karje karshi da ta dan ji wani abu amma wanda zai ratsa fatanta to dan adam haka da a gina shi ya- ba wannan halittan ba an ce wannan halitta suran ai wannan suran annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam. to Allah bare kona suran annabi Muhammadu jikin ne da a yi ta katuwan jiki wanda an ce in da Allah zai turo suran dan wuta duniya tsaban tsoro duk mutuwa da mu yi magani Allah ya kiyaye mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tabiya da aka Allah ya kiyaye mu shiga wuta ko da tsagin dabino ne kuma da aka ga wasu suna ce ai an ce musulmi ba zai tabbata a wuta ba musulmi ina ai ba lafiya wani malami yana ce ka auna yanzu kai ne a ce Allah ya sauwaƙe ya sa mutum ai asel a kawo tiyagas na minti biyar a fesa masa sai ya ji kaman kayinsa zai fita sai kaga ya shiga wani hayyaci mummunan hayyaci to da da ka ce mu wannan da aka fesa masa ta yaga na minti biyar haba kai kuwa gobe fa da aje ko na minti daya ya fesa maka za ku shirya da shi ya ce kai ainihin maje ce kashe shi kake so a yi eh to dan Allah mai kake zato da wuta da aka kar musulmi ya dai dai dinga ruduwa cewa wai musulmi bare da wama a wuta ba wannan mummunan masifa ne na rana ɗaya ma aka sa mutum a wuta ɗoyin wutan ma ya ishi mutum kana ganin ceto ma an ce akwai wanda shi ne na ƙarshen shiga fita daga wuta an ce in an cire shi fa daga wutan da ya to roƙo ne a cire shi daga wuta ya to roƙon Allah ya to roƙon Allah Allah ya tura nan Muhammadu ya cire shi a ce ne mata daga nan baka da wani bukata ya ce eh baka da wani bukata eh shikenan ana cire shi daga nan sai a bar shi a bakin wutan tururin wutan kawai sai ya zama ya ta ƙona shi nan ma ya ta roƙon Allah ya ta roƙon Allah an ce an bar shi a wajen shekara ɗari biyar to in ya ta roƙon Allah ya ta roƙon Allah Allah ya ce ba ka ce kawai a cire ka ne daga wutan ba kuma wannan wuta da aka cire shi daga ciki da aka bar shi a baki azabin da yake ciki a baki tafi wanda take ƙona shi a wajen nan so so dubu ba ba ba ida ba kidaya amma aka dai ta roƙo to daga nan an ce a sake nizanta shi da wutan tafiyan shekara ɗari biyar to ɗoyi kawai an ce na yan wutan kuma ya dame shi ɗoyi na gidan wutan ɗoyi na gidan wutan da ya ta damansa to nan ma dai nemi a sake tura shi Allah ya ce kai baka ce a daga nan kan baka bukatan komai inda aka raba ka ta da ya kona ka ɗoyi to daga nan ce aka sake tura shi kuma sai ya fara jin ƙanshin aljanna tsakaninsa da aljanna tafiyan shekara ɗari biyar yana jin ƙanshin aljanna ka san ko kanyi wannan kanshi sai Allah ne san iyakarsa yanzu ko kanshi da muke ji a duniya ko in ka je masu dan gasa koyi din nan da shauransu an dubbe wuce ka dan yi taku ashirin rabanka da wajen ba za ka cika bajin kanshin amma wannan fa an ce maka kanshin fa tafiyan shekara ɗari biyar ba na ingarman doki ana jin kanshin yanzu kai ya ce maka ana wani girki a nan mai kanshi ko wani turare mai kanshi daga nan yana tashin kanshi wanda yake gyaɗin munti yana ji wanda yake kofan gwamba na ji na kofar na railway na ji ai ka san kanshin wannan turare in kai rantsuwa kace duk duniya ba irin wannan turaren ba wanda zai maka musu to amma ina tsammanin ba na zaton akwai wannan turaren wanda kana nan malam goje kana railway kana jin kanshinsa ko kana kofan gwambi ko kofan wunti ko kofara to wannan fa an ce shekara 500 to daga nan fa dai damu fa shi Allah ko aljannan na ganta ma ko ni na tsaya a baki ina kallon ta ya isa ya ta roƙo ya ta roƙo daga nan sai zaki ya ce to shi kenan a tura shi sai ya sake gangara shi tafiyan shekara 500 sai je ga aljanna ya sake yawo ya ta kallo ya ta kallo to daga nan fa dai sake ce to ubangiji ko a bakin gate Eh, kuma gaskiyansa ko ba haka ba to ya ta roƙo to daga nan sai a sa shi a ciki to ka duba wannan irin nau'in azaba Ba- a barka a baki wutan ɗoyi ma ko ya ishe ka to Allah ya samu cika da imani da akar musulmi ya yi burin ya shiga wuta ko da na na rana ɗaya ne Allah ya kiyaye mu na'am afi man ya lamu
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب
أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو عامي إنما يتذكر أولو الألباب wannan aya aka ce ta sauka ne akan sayyidina Hamza amin wannan sayyidu shuhada'i kenan shine shugaban shahidai inji annabi Muhammad ka san shi sayyidina Hamza babban manzan Allah ne to shi ne aka ce a kansa ne ta sauka da shi da Abu Jahl shugaban kuma makiya manzan Allah shi sai dina hamza babban annabi ne wan baban manzan Allah ne bai shiga musulunci ba sai dama jarumi ne shi wata rana ya je yakan fita da sassafe bayan asuba ya tafi farauta an ce tafiya da ƙarfinsa yakan buga da da gudu da kafa ya kamata a san wannan jarumi ne da shi da irin su Khalid bin Walid shi ma Khalid bin Walid an ce yakan buga da da gudu ya kamata ka laifa an yi bayan Allah an yi jarumai kuma shi Khalid bin Walid yakan iya yin yaƙi a doki a dawakai guda biyu shi ɗaya yana kan wannan ya koma wannan yana kan wannan ya koma wannan shine a wani yaƙi da ake ce gazwatul mu'ta yaƙin mu'tati a wannan yaƙin ne sanda takuba guda tara suka karye a hannunsa takwabi ba ba fa sanda rake ba eh takwabi an Allah fa ka duba Allah ya sa ban annabi jarumai Allah ya ba mu albarkacin su da shi sayyidina Hamza ya ya je farauta ya dawo sai da safe sai wata ya shigo garin makka sai wata tsohuwa ta tsare shi take ce masa amma yau dan abdulmutallibi da kaga abin da aka yi ma dan uwanka duk da baka yi imani da shi ba da ana ganin hankalinka ba zai iya ɗauka ba ya ce me ya faru ta ce gaskiya yau an yi walakanci wa muhammadu sallallahu alaihi sa'in da hanzu kawai ya jiransa ya ɓaci ya ce me ya faru waye masa ya ce ta ce abul hakam shine abu jale ta ce ya ci mutuncin yau ɗan ɗan uwanka sosai ya masa walakanci da kana nan bara ka yi haƙura ba shi kenan ku an ce yana zuwa ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a zaune cikin wani irin yanayi ya ce masa me ya faru ya ce masa ba komai me ya faru sai na hamza ko ya ka ce sai ya tafi gindin ƙaba ya je ya samu abu jali yana zuwa da kwari a hannunsa kwari da baka ko baka wannan sandan ita ne baka din aka ce ko kwari din kuma ita ne ake saka wannan zinken a ciki to sai ya ɗauki ita baka din bakansa na farauta an ce da ya tsabga ma abu jalin sanda ya masa rotsi a kai an san rotsi ko rotsi shi ne rauni kenan eh rauni a kai ya masa rotsi da ya masa rotsi abu jali ya tashi ya ce lafiya ya ce lafiya kenan ya ce abin da kai maɗan ɗan uwana an gaya maka bayi da gata ne suka haura suka haura sai abu jali ya ce in ka yi imani da shi ne ka gaya mana ba ka zo kana kare shi wannan ba don zumunta kake kare shi ba in ka yi imani ya ce to in na yi imanin menene akwai wanda zai hana ni ne ya ce a in dai ka yi ka gaya mana musan abin da kake faɗa a kai shi ne ya ce to na yi imanin ya ce to shi kenan mun san abin da kake faɗa a kai kana bin bayansa shine aka ce hamza ya ce wallahi idan abu jahil ya sake haka wa annabi muhammadu ya ce wallahi ya yi maganinsa ya gaya masa abu jahil ya yi maganinsa shi ne ya dawo gurin annabi muhammadu ya faɗi kalman shahada to sanadiyan shiga musuluncin to ya yi aiki sosai sai da na hamza to shi ne aka kashe shi a uhudu wanda da aka kashe shi a uhudu kuma abin da ya ta kai ciwo annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka masa musula abinda musulunci yana suka yanke kunnan a hancinsa suka yanke kunnuwansa suka yayyanke yatsinsa suka yayyanke leɓen bakinsa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya gan shi tsaban tashin hankali ya yi kuka ya kuka annabi ya ce wallahi sai ya kashe mutum saba'in a cikin mutanen ƙurayshawa a maimakon babbansa to shine Allah ya ce a wa in aqabtum fa aqibu bi muslima ukibtum bi idan an muku ba an muku an an azabta ku to kuma ku azabtar irin yadda aka muku famani ta da alaikum fatadu alaikum misal ma ta da alaikum idan an muku ta'addanci an muku barna kuma ku musu barna irin yadda aka muku to amma an ce da yake baki ne wanda take ba ta ƙarya to an ce a fatau makkata kafin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tura rundunan yaƙi ya tuna rundunan yaƙi wata bataliya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya doshi mutanen makka da shi yayi suka gagara ma faɗa to kafin annabi ya ƙaraso makka ya turo yan aika a ce kar a taɓa kowa duk wanda ya fito dai ya gwada dai ya faɗa to a taɓa shi amma wanda ya gudu ya shiga wanda ya shiga gidan abu abu a, abu safiyanu a kyale shi wanda ya shiga gidan wani a kyale shi wanda kafin yan aika zuwa har khalid bin walid ya kashe mutane saba'in sabiya da rantsuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sabiya da aka shi hamza sayyidina hamza kansa ne wannan aya ta sauka da shi da abu jahal amma wannan ita abu mani alamu din ba ita ne na ba ita ne sanadiyar saukan ita wannan aya din ba wata kadiya ne wanda tarihin na da tsayi amma ko goban muka shiga karatu in Allah ya dama dora wato wato akai to sabila da haka muna ganin anan damu ba mu ma fassara ayan ba ma ko to sabila haka anan damu dakata in Allah da gobe za mu shiga cikin suran sabila da akwai bayanai a jikin ayan da yawa wanda muke fatan Allah ya sa mu amfana da shi magana da wani dan uwa yake ta yi akan a yi magana a kaya masa illar wato da ke cikin wato cin naman mutum musulmi e cin naman mutum musulmi musamman ma wato ka masa ƙarya domin me domin ka ka ɓata shi to daga cikin hadisai da ya zo daga shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato a hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wa an abi abdullahi an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya masabbai wato zama zuciya ɗaya da kowane musulmi da ɗan uwa da kuma hana annimimanci sai annabi yake cewa a wannan hadisi yake ce kala ya ce laye buluguni ahadin min ashabi an ahadin shay'an annabi ya ce kar wani a cikinku ya kawo min labarin wani abu na sahabi na na abun da duk abun da ban sani ba annabi ya ce kar ka zo ka gaya ma'ana kar ka kawo annabi manci kenan ya ce fa inni domin ni uhibbu an akarja ilaikum wa ana salimin sadari ni ina so in fito gare ku ina mai wankakken zuciya kowa in kalle shi da hali mai kyau ba son dinga kallon wani da mummunan aiki in ji annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin kuma illan wato mene illan yin wato cin naman mutum kaga wannan hadisi annabi ya hana ka ɗauko labarin wani mara daɗi ka je ka gaya ma wani ya ce kar wani ya kawo masa na biyu a wa haddasa Sulaiman at-Tamimi rahimahullahu ta'ala kala yace sami'tu rajulan Sulaiman at-Tamimi yace naji wani mutum yuhaddisu fi majlis Usman an-Nadi an abi an Ubaidi maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace daga Ubaidu bararren bawa ne na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato wani bawan annabi ne annabi ya tashi wala ali ya ce anna imra'ataini wasu mata guda biyu samata sun yi azumi ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi a bisa zamanin annabi tsira Allah tabbata gare shi da mutan gidansa ya ce da suka yi azumi wa anna rajulan haƙiƙa wani mutum a ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alihi faƙala wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce masa inna huna imra'ataini samata ya ce a nan akwai wasu mata guda biyu sun yi azumi wa inna ma kada ta ta muta ne min al'adishi ya ce annabi amma fa sun yi kusa su mutu tsaban kishi da ya kama su sun yi azumi irin an wahala a wannan ranar da suka yi azumi ne har sun yi kusa su mutu na sabiya da kishi ya ce a rahu kala bil hajira sai mai ruwan ya ce ina ganin kamar ma ya ce sabila da tsananin zafin rana ne suka yi kusan su mutu fara da annu ya gaya wa annabi haka kawai sai annabi ya kawo da kai ya ɗauka annabi dai ya bi su ba aikin alkhairi suka yi ba sai annabi ya kawo da kai aw sakata anhu ko kuma annabi ya masa shiru bai ce masa komai ba fakali sai ya ce ya nabi yallahi wallahi kad mata ta auka da ta ta mutane ya ce wallahi ya rasulullahi ina zaton ma sun mutu ko kuma sun yi kusa su mutu saboda da wahalan da suka sha fakali sai annabi ya ce ud'uhuma je kai kira su faja'ata sai suka zo gurin annabi sallallahu kala sai annabi ya ce faji bi qidihin aw isi annabi ya ce ku kawo min wani akwashi ko wani bagwanji ku kawo min da aka kawo faƙali dahuma sai annabi ya ba ma ɗaya daga cike ce ya ce mata ƙini yi amai a cikin nan gani faƙa'a ta ƙaihan wadaman wasadidan walaman wadaman abidan wa gairahu hatta mala tilkada sai kawai da ta yi amai da ta kama amai sai ta kama aman wani irin ruwan ciwo da iwa da jini da nama ta dinga amansa sanda har ta cika wannan akwashi da ruwan jini da abin nan sun makala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in hataini hakika wa'annan guda biyu da kuka gansu samata sun yi azumi amma samata amma ahallallahu ta'ala lahuma sun yi azumi wa'annan su biyun akan abin da Allah ya halatta musu azumi ya abu mai kyau ne amma wa abdarata alama haram Allah alaihi ma sun kuma yi buɗe baki da abin da Allah ya haramta musu ya ce jalasat ihdahuma ila al-ukhra faja'alata ta'kulani luhuman nas yace ɗaya daga cikin su ta zo ta zauna a gefen ɗaya sai suka zauna kawai suna ta cin naman mutane yace sabiya da haka sai wannan azumi nasu ya zamo ya ɓaci to kaga shi azumin da muke yi ya kamata mu shafa ma kanmu ruwa ya ce wannan hadisi ibn kasir ya kawo inda tafsirul aya a ƙarƙashin aya na cikin suratul hijirati na aya na goma sha shida ya kawo wannan hadisi da isnadinsa ashe me ya kamata mu dinga yi muna azumi ya kamata ka dinga cin naman ɗan uwanka har ka dinga masa ma ƙazafi ka dinga neman ɓata shi kaga wannan bai yi ba ko kaɗan ya ce wali abi huraira an karɓo da wani hadisi kuma daga abu huraira ya ce anna ma azan ja ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala inni zanantu wani mutum da ake cira ma'az ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce na yi zina wannan hadisi ranan mun karanta shi to bila da haka yana da kyau dukkan musulmi ya kiyaye bakinsa daga barin zina ai daga barin cin nama domin wani hadisi annabi na ce algibatu ashaddu min zina giba cin naman mutum annabi ya ce yafi zina ma muni Allah ya kiyaye mu albarka na Muhammadu kuma ko a lahira da muke ta ji abin da zai ka da maza kenan ka ci naman wannan ka zagiwa ne ka aibantuwa ne ka yi kazafiwa ne shi yasa ga dole wato bayan Allah suke ce mutum dole ne mu rike calbi a wannan zamani ka ta istighfari ka ta la ilaha illallah yanda in an zo kiyama ka ta salatin annabi ka zagiwa ne ka yi kaza ta dauka ana biyan su kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah baya biyan haƙƙin wani bawa da lada guda biyu da azumi da kuma salatin annabi Muhammadu kada ka je lahira Allah ya sauke ka je da haƙƙin mutane da yawa to in dai ka yi salatin annabi da yawa to Allah bare taɓa ɗaukan wannan salatin ya biya hakkin wani da shi kuma ka san bari yi kana da sto sto na salatin annabi kuma Allah ya dauke ka jefa ka auta ba yawwa ƙarshe malamai suka ce Allah dai biya bashin da ke kanka na hakkin mutane a taskansa kai kuma wannan salati na annabi ta zama maka kofan tsira to sai yara kai sa ake so mu yawanta sadaka da istighfari da shauransu wannan zamani da muke ciki wani zamani ne da maulan mushaida da yake cewa kamar misali kai ne baka da lafiya ka je kace cikin ka ya dame ka da ciwo likita ya sa kai scanning da kai scanning sai ya ce maka to yanzu yanda da yi wani ka daina cin abinci kwata kwata sai ruwa yace likitan daina cin abinci gaskiya barin iya ba ba za ka yi bani cin abinci bai to ga wasu kwayoyi ka dinga sha da safe ka sha da yamma su ne za su dinga daidaita maka wannan abincin sai ka bar ci ya ka bar shan wannan kwayoyin ka nemi lafiya ma kanka to mu ma zunufi yayi yawa a wannan zamani dole mu kama istighfari da salatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu cika da imani masu taimakon mu Allah ya taimake su yan kwamiti duk Allah ya biya bukatun mu na alkhairi da masu sauraron mu ko ina suke alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ma baban yayi Allah ya bashi lafiya an kai shi har asibiti Allah ya yi masa da baban zarama Allah ya bashi lafiya da dauran marasa lafiya اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب السلام الحمد لله رب العالمين